Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin murar zamani suna na Abba Isa Muhammad kamar yadda muka alkawarta muku ci gaba da bibiyar labarin al'amarin da ya faru a garin Dan Shayi da ke yankin karamar hukumar Rimin Gado yanzu haka mun samu zantawa da waɗannan matasa ga kuma zantawa tamu da su. Ya sunanka?
Umar Yakubu Za ka yi shekara na ashirin da ɗaya.
su kai mazaunin wannan gari ne a wace unguwa kake a Kano Ina rafin kuka wace karamar hukuma kumbotso.
to menene abin da ya kai ka Rimin Gado Mun je ne akan kes ɗin wata yarinya da babanta yake cewa akwai wanda zai bata abokina ya kira ni yake gaya mai yake cewa in je akan in sasanta wannan ɗin kes ɗin su da abokinsa da yake santa.
shi waye abokin naka Lawan to kai a matsayinka nawa ka je ni a matsayina a dai matsayarta na je musu na ce musu ni soja ne da wani irin shiga ka je da shigar kayan sojoji na je amma kuma ni barik boy ne barik boy ne ni.
eh dan yau mai sauraro bayanin kayan da ka sa da irin yadda Eh, Kayan sojoji ne kawai to a ina ka same su gaskiya na babana ne.
to da ka je a wannan lokaci kuka je zuwanmu na farko mun je bayan sallar magariba na biyu kuma mun je karfe tara da rabi amma su sun ce sha ɗaya na dare kuka je duk zuwan da kuka je to zuwanmu dai na farko da muka shiga karfe sha- karfe tara da rabi mun je gidan su yaron da i- aka ce yana son ta ne a can muka bata lokaci zuwa wannan loka- zuwa karfe sha ɗaya to idan matsala ce ta kai ku misali ne ya haɗa ku da shi saurayin da aka bata to shi saurayin da aka bata ba shi muka nema mun nemi mahaifin- mahaifinsa muka yi magana da shi a matsayin mun nuna mai ya- ya san me yake faruwa da yarinya yake cewa shi bai sani ba amma kuma a baya taɓa ji an ce ba ta san shi amma sun daidaita kansu kai soja ne a'a to me ya haɗa ka da kayan sojoji Ƙani na babana ne ƙanina da ya ɗauko su da ya je can na ɗauko- na ɗauka na- na sa saboda za mu je mu yi wannan wannan ɗin.
Eh, ina mahaifin naka yake Iya yobe me yake yi a can nan soja ne.
to yanzu alheri ka haifa masa ko kuwa aka san ka Gaskiya ba annan ne mai ba. Sai ana san shi kansa ya ji ba zai ji daɗin abin da aka yi ba.
to waccan bindiga kuma fa da wuka A nan duk ba na ba ne.
a ina ko samu Za mu suna na Malam Hassan ne.
to kai baka san hatsarin tafiya da bindiga ba To gaskiya ni dai ban sani ba saboda na ga suna aiki da ita ne a matsayinsa na 'yan bijilanti.
to me manufar ku na zuwa gidan a takaice me kuke so ku cimma da kuka je to mu da a zuwan mu da muka yi muna so ne a sasanci a tsakanin ita yarinyar da aka ce an bayar kuma da wanda yake da wanda aka ce take so din wa ya kawo muku korafi lawan ne to so kuke a hana wancan a bashi eh to mu dai mu- ba- da muka je abinda ma muka gaya baban wancan ba muna so a hana shi bane amma dai a tsaya a duba wannan dan su kawai akan abin da muka yi to ai ya kamata ku fito da dalilin ku in dai ba ku so kuke a hana shi ba to menene kai ku dalilin mu gaskiya a zauna a sasanta wannan din su kawai shine dalilin mu to ai zargin da ake kamar garkuwa ma za ku da ita a mu ba da kowa zamu yi da ita ba akwai wanda ya zargin shi saurayin kuka je ko ɗauko ku haya akai ma ku kashe shi me za ku ci a to gaskiya mu dai ba wannan ne ya kai mu ba kawai dai mun je ne kuma da muka je ba mu nemi saurayi ba ko mahaifinsa za a nema shi muka yi magana da shi ya sunanka Hassan Shu'aibu to kai dan wanda gari ne ni ɗan garin Kano ne.
za ka yi shekara nawa Zan kai shekara ashirin da takwas zuwa da bakwai.
mazaunin wacce unguwa ne Rafin kuka, wacce karamar ku kumboso.
to a takaice menene ne ya faru Gaskiya ni ina gurin aiki sai shi wannan ɗin ya kira- ya kira ni a yake kira ni a waya ciwa shi Umar ɗin. To da ya kira ni a waya sai na ce ina gurin aiki.
wani aiki kake Aikin vigilance ne na guri. To da ya kira ni a ina kake bijilantan a wannan unguwa rafin kuka. Sai ya kira ni sai ya ce akwai inda za mu je sai na ce to shi kiran ba matsala.
ya gaya muku me da'i eh ya fara gaya mun sai na ce cewa to kana ganin ba matsala in muka je da uniform sai ya ce a ba matsala a yanzu sai filin ne kawai za a yi tsakanin iyayen yaro da iyayen yarinya shi wannan irin kaya isa kayan soja ne yasa kai kuma fa kayan bijilanci to wacce bindiga kuma fa ta wace ta ofis ce to me kuka je yi?
gaskiya mun je kan maganar sasancin da ya ce za a yi kuma muna zuwa ma shi uban yaro ba muka taron muka yi mai bayani sai ya ce zai zo da yaro amma mu je gidan iyayen yarinya mu tsaya to ai a mafi sani na mutane bindiga yaƙi ake zuwa da ita me ya haɗa sulhu kuma da bindiga To ai saboda muna kan hanya ne na na dawo daga aiki shine muka haɗu da shi shine sai muka tafi ko gida ma ban ma je ba ma to akan me za ku yi sulhu akan ita ta ce ba ta son nagarin ta fi son wancan sai nake cewa to kaga in ma haka ne mu je mu sawo kayan gida sai mu zo mu samu iyayen nan sai mu yi musu magana amma in suka gan mu da kayan uniform kaga za su yi tunanin wani abu wai ƙarfe nawa kuka je karfe tara da rabi dama kun san garin a gaskiya ni dai ban san garin ba wannan dai shi ya san garin wa ya nuna muku hanya shi Umar din ya sunanka Abdulaziz Musa za ka yi shekara nawa zan kai shekara ashirin da hudu to mazaunin wacce unguwa ne mazaunin sh- wannan sheka wani aiki kake wanki da guga to ya aka yi aka shiga cikin wannan al'amari E, to shi Umar din ya kira ni ya ce in zo in raka shi a matsayin ka nawa mun je ne a matsayin human rights to me ya kai ku mun je ne ya ya ce in raka shi ne mu je akan wannan wata yarinya wai na fisa A- wannan an mata saurayi to shi wancan din ba ta son sa shi ne to za dai akan dai za a sulhunta ne ita ta kawo muku ƙara a'a to lokacin da ya gaya muku me yace muku yana bukata kawai ya ce mu raka shi ne can garin wai da mahaifinta da ku wane ne ya fi iko da ita mahaifinta ne mahaifinta ya fi iko ne kai da ka wace kungiyar human rights din kake A'a, da muka je da kawai dai ba shi ba ne ba da muka je ne to shi ne muka ce haka.
to me ita ka faɗa haka Kuskure ne.
to ga bindiga can an same ku da wuka Ta Malam Hassan ce, Malam Hassan.
ta zargin da ake kamar zuwa maku kai ku ɗauke masa ita ku kai masa A'a, ya labai.
ta yaya kuka shiga hannun yan garin E to su- mun je ne to she muka je muka fara samun shi uban yaron. Muke muka ga muke gaya mai cewar ya san abin da yake faruwa tsakanin shi ɗansa da Nafisa.
to ya aka kuka zuwa hannun yan sanda to shi uban yaren shi ne da ya zo shi ne da yana ya lalubo yaron nasa he suka taho tare da zugar yan garin to shi ne da suka zo shi ne suke wannan suke cewa ba su yadda ba wai mun zo ne za mu kama shi to daga nan sai me ya faru daga nan shi ne toshe suka kirawo mai unguwan garin suka ce to he mun je gidan dagaci daga can gidan dagacin to shi ne he aka kira wannan mun kuma zanta da wancan saurayi da aka ba ita wannan budurwa ya sunanka sunana abdulrahman mazaunin wannan gari mutum mazaunin dan shayi kai ya kake da budurwa a yanda muke da ita lafiya lau kai ne aka bata koko ya kuke da ita ni ne saurayin nafisa yawo to an ce wasu mutane sun zo garin ku menene abin da ka ji labari ko kuma me suka ce ma eh to gaskiya muna gidan biki muka naji ana cewa yan sanda sun zo nema na to da nake tunanin tunda yan sanda sun zo nema na gaba na fara na ce to me nayi kuma ku ya kai ko kuwa zuwa a lokacin zan tafi aka ce a in gangara can abokanai na suke cewa ko da wani muka faɗa na ce a aka ce ka dai tuna na ce a ba karfe wani wani ne lokacin gaskiya lokacin karfe goma zahiri za ta wuce ta wuce ma To za ta ne- kai da rabi to da ka zo me ya faru da na tashi daga can na ce zan zo saboda kagan aka zo nema na za a iya ɗaukan mahaifina su a gani da ka zo a da na zo gaskiya ban ga kowa ba su lokacin sun tafi gidan wacce yarinyayi a haka zalika mun zanta da karibiya hayalawan kabara wanda shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta global community for human rights network To alhamdulillah kamar yadda dai muka bibiya muka bincika an sami mutum uku nan wanda wani da kayan soja wani kuma yace civil defense ne sannan wani yace kuma dan kungiyar kare haƙƙin dan adam ne a Kano. To kuma bayan bincike yayi bincike da mu da yan sanda an gano cewa shi wanda yace shi a soja ne kayan babansa ya sako shi kuma wanda yace a civil defense ne kayan abokinsa ne dan bijilanci ne asali dan bijilanci ne shi shi ko wanda yake dan umarati ne irin a mai wanki da guga ne to kaga kenan duk sun yi amfani da wannan don tsoratarwa ko firgitarwa ko a, a, neman fitina da shi wanda suka je gidansa da kuma ya- a iyalinsa amma fa sun ce zuwa suka shiga tsakani sun ga kamar za a tauye mata haƙƙi Ah, to ai ba magana tauye haƙi in tauye haƙi na ba a irin impersonation da ah, ma'aikata ko ƙungiya kai amfani da wani wajen firgitar da mutum in wannan kake so sai ka gayyaci mutum zuwa ofis ɗinka har ya san inda kake zaune kuma ya san wane ne a kai kenan bahaushe yana cewa kyan ɗaya gaji mahaifinsa ba ka ganin shi wancan da ya sa kayan soja ya ce na mahaifinsa na watakila gado ne sai to ai ko ya gada doka ba ta san wannan ba idan kayan ah, mahaifin mutum yana ah, aiki a ma'aikata ka zabi kamata ma ya ɗauki kayan ma'aikata ya san ko mu a human rights dan mahaifin ka dan human rights ne bai kamata da ya sa uniform din mu ya je abin da bai dace da wannan ba wanda yanzu haka suna gaban ah, yan sanda wanda kuma muna fatan a kai su kotu don ya zama izina akan irin wa'annan amma alamu suna nuna da cewar kamar duk soyayya ce fa ta haɗa wannan al'amari eh bayan soyayya kuma ai akwai firgitarwa da tsoratarwa tunda ba su ne suke son ita yarinyar ba tallafawa ko kuma taimakon abokin su suke yi ta hanyar da bai dace su taimake shi ba ai bahaushe ya ce da arziki a garin wasu gwara a nan eh to ai ta hanyar lallabawa ake bi ba ta hanyar tsoratarwa ko firgitarwa ba ko kai a matsayin ka na ɗan jarida ba ka so a samu hakan ba yanzu ne kiran ku ga sauran al'umma musamman waɗanda mutane suke zuwa su gabatar musu da kansu a matsayin wasu ko kuma a matsayin hukumomi me ya kamata su duk wanda ya zo wajenka ko yana neman gabatar da kansa a matsayin shi ne wane ya nuna maka ID card na wannan watan uniform baya cikin abin da zai tabbatar da gaskiya abu sai dai ID card shi ma ID card din nan kowanne akwai irin security da suka yi masa wanda suke tantance ID card din su ko nasu ko namu da haka um, duk wanda ya je dan tsoratarwa ko firgitarwa ko da namu ne ba ma tare da shi to a matsayin ku na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ba ku ganin wataƙila an je da wancan uniform ne da kuma bindiga ma da ake zargi domin a samu daidaito daidaito da bindiga ai ko ko da daidaito aka zo yi ko da ma ma'aikaci ne cikakke a ba zai zuwa da bindiga ba to dan ana magana matsala ba a zuwa da makami in kuma ana matsala ana magana rigima ne ake zuwa da makami kaga wannan ai rigima ce ta kai ko fitina tunda da matsala ne ba su je da makamin da zai tsoratar da mutumin da cikin dare sha ɗayan dare ku zo da makami ku ce kuna neman matsala wannan ba haka bane ba a ƙarshe sp abdullahi haruna kiyawa ya bayyana matakin da za su ɗauka bayan samun wannan al'amari ranar shida ga watan shida na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da misalin karfe goma sha ɗaya na dare mun samu kira na gaggawa daga police station ɗinmu da take riman gado akan cewa mutanen gari sun kama wasu wanda ake zargin masu garkuwa da mutane ne da kayan sojoji da bindiga bayan samun wannan kira kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp saba'ila sha'ibu duka ya tura dakarun 'yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa inda aka taho da waɗannan matasa su uku ɗaya sanye da kaya wanda muke zargin kayan sojoji ne da kuma shi ma ɗaya mai sanye da kayan vigilante da kuma ɗaya wanda a lokacin ya gabatar musu da cewa shi dan human right ne gaba ɗaya yanzu haka dai an tattaro su kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan banfai wanda yanzu haka an fara gudanar da bincike daga binciken farko su da kansu sun tabbatar da cewa su ba garkuwa da mutane suka je wannan gari ba kuma wannan gida ba haka zalika wanda aka kama da kayan sojoji ya faɗi cewa shi fa ba soja bane sojan gona ne hasali ma kayan ma na mahaifinsa ne da yake bari a gida ya dauka ya saka shi ma dan bijilantin ya ce ai daga nan cikin gari wato aka dauke shi aka tafi da shi wannan gari shi ma wannan matashin guda daya ce shi ba dan human right bane haka kawai aka tafi da shi wai an je ne za a yi wa mahaifin yarinya kashedi akan cewa zai ba da yarsa ga wani daban ba abokinsu ba yanzu haka dai kwamishinan yan sanda ya ba da umarni a gudanar da bincike na kwakwaf kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta tsare da da duk abin da wato binciken ya nuna na farko dai an same su da bindiga irar gida da kuma wato wuka da kuma irin rediyon nan ta ma'aikata wanda yanzu haka da yana gudanar da bincike.
sunana bai zama matakan mita 88 da ɗigo biyar da aliyafin murar zamani sai kun sake jina a nan gaba.